بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun da muke cikin wani littafi mai albarka kan mu mance yau muna goma sha ɗaya ga watan muharram hijira manzala sallallahu alaihi sallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin ga watan takwas miladiya na da dubu biyu da ashirin da ɗaya sati da ya gabata mun kasance muna cikin babi na sha uku babun fi bayani kasrati turuqil khair babi wanda yake bayani yawancin hanyoyi na alkhairi kenan aiki na alkhairi ba hanya guda bace ba hanyoyi ne masu dumbin yawa hadisi da muka tsaya a kan shi shine hadisi na hudu cikin wannan babi hadisin da ya zamanto hadisin abu zar wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi ke cewa anna nasan qalu ya rasulullah dhahaba ahlu duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون أو ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم قال الدثور بالثاء المثلثة الأموال واحدها دثر هنا ذا كون حديث مكسر كما تفسير شيار جاي يا جبات أبن ذا متنا cewa duk abin da mutum ya yi hanyoyi suna da yawa idan baka da dukiya akwai tasbihi da za ka yi idan babu wancan akwai umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummunan aiki da za ka yi dukkan wannan babi ne na sadaka cikin wata ruwaya da suka ce ai su ma manzala sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna sallah suna tasbihi suna tahmidi suna tahlili yace zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan kuma falala ce ta Allah Allah madaukaki na ba wanda ya so wannan falala zamu tashi akan hadisi na biyar qala al-mu'allif rahimahullah anhu qala kina an samu wannan hadisi daga Abu Dharr Jundub bin Junada wanda da Allah ta kara tabbata gare shi qala li nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wanda tsira da mu Allah su kara tabbata gare shi ya ce mun لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق كدك كسكن تدى كوكما كدوكي ونككاوا الأمر كوكما أيكدا aikata alkhairi kakka ɗauke shi ɗan ƙarami ko mun kankana shi kakka gan shi ƙarami walau an talqa a haka biwanshin tariq ko da dai za ka gamu da ɗan uwanka da huska shimfiɗaɗɗa wannan ma sadaka ne alkhairi ne kadda ka ga wannan ba komai ba ne ba a'a ka gamu da ɗan uwanka musulmi ka saka mai huska to wannan ma sadaka ne alkhairi ne wata ruwaya ya zo talqin maimakon talik kuma duka ma'anarsu guda ne قال وعن أبي هريرة قال رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yake cewa kullu sala sulama minan nas alaihi sadaqa kowace gaba daga mutane to akanta akwai sadaka kullu yawmin tatlu'u fihi ash-shams kowane yini wanda rana take hutowa a cikin shi akwai sadaka akan wannan gabobi ta adilu baina tunaini sadaka adalci da za ka yi tsakanin mutane guda biyu wanda kusuma ko rigima ta shiga tsakaninsu ka yi hukunci na adalci to wannan sadaka ne wato inu rajula fi dabatihi fa tahmiluhu alaiha haka ka taimakawa wani akan dabbashi doki ne jaki ne rakumi ne a wannan zamani namu keke ne moto ne mota ce ka taimaka mashi ya hau a da ba da kafa ake ko tun ya baka ka ba shi kawa ya hau saman dokin shi ko abin da ya kama da haka inda babu doki yanzu to akwai mota akwai moto akwai belu duk taimako da za ka yi a kan biyan bukatar shi da wannan abin hawan shi wannan ma sadaka ne aw tarfa'u 'alayha mata'ahu ko kuma ka dora mai kayan shi akan abun hawa shi ba wannan sadaka ne sadaqatu wal kalimatu tayyibatu sadaqa kikkiawan magana da zaka wa mutum sadaka Allah madaukaki na cewa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha kenan kikkiawan magana neman gafara shi ne mafi alkhairi da sadakar da za ka yi kuma ka cutar da wanda kawa sadaka da shi ko ta ɓangaren ka gora mashi ko ta ɓangaren ka mai tsawa sannan ka ba shi ko ta ɓangaren ka gaya mai wasu maganganu kan nan ka ba shi sadaka wannan ka gaya mai ka mai kyakkyawan magana shi ne mafi alkhairi wani ka yi haƙuri ba da da hali da allah allah ba da sa'a allah ci da ka gaba wannan shi alkhairi da ka ba shi sadaka kuma ka cutar da shi nan ma sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wal kalimatu tayyib sadaqa wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqa duk takin da zaka yi zuwa masallaci shi ma wannan sadaka ne kana takawa Allah madaukaki na rubuta mana kana aje kafarka Allah madaukaki na kankare masu nubi ka duba ka ga falala ta Allah madaukaki shi yasa banu salama lokacin da suka so su matsu ya zuwa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sun yi nisa da wannan masallaci suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shawara cewa su kauro daga wannan wuri su matso masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace banu sallama diyarukum tuktabu atharukum ku zamna gidajen ku za a yi ka rubuta muku guraban tahiyar ku da kuka yi Allah madaukaki zai ba ku lada shi yasa mutumin da yake nesa ga masallaci idan ya kyautata arwalla kamar yadda wanda yake kusan masallaci ya kyautata to wanda yake da nesa masallaci ya hilada ga wanda kawai da ya bude koha masallaci zai shigo saboda yawan taki da mutum zai da zuwa da zuwa qala sadaqa wa tumitu al'adha 'an at-tariqi sadaqa gusar da wani abu mai cutarwa abinda zai cutar da musulmi daga kan hanya shi ma wannan sadaka ne kaya ce dutse ne rami ne shara ce abin da ya kama da haka ya zama to mutum ya gusar da wannan abu daga kan hanyar musulmi wannan ma sadaka ne sabanin ayyukan da muke aikatawa maimakon ya zama to hanya ta musulmi mun tsabtatar da ita mun kawar da dukkan abin da zai cuta wa musulmi aksan haka nan mu ne za mu kawo abin da zai cuta wa musulmi نعم قال رواه حديث متفق عليه ونحديث امام البخاري ده مسلم سكفتدش ورواه مسلم ايضا امام مسلم يرويته وانا حديث من روايه عائشه ده روايه عائشه رضي الله عنها تكار ثبت غيرت ام المؤمنين وموت روايه ابو هريره قالت قالت تجي رحمك الله qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata gare ta tace manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ce innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ku sani cewa an halicci kowane mutum daga ɗiyan adam ala 60 wa 300 mifsal a bisa gaba 360 yanan gabobin ɗiyan adam mutane idan za a kilga gaba kaza daga kan yatsa zuwa gaban yatsa zuwa yatsa zuwa hannu zuwa gwiwa hannu zuwa kai da abin da ya kama da haka inda za a kididdige wannan gabubuwa za a samu gaba 360 faman kabbara Allah wa hamida Allah wa hallala Allah wa sabbaha Allah wa astaghfara Allah azza wa jal wa anam wa astaghfara Allah wa azala hajaran an tariq an-nas aw shawkatan aw azman an tariq an-nas أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد ستين وثلاثمائة فإنه يمشي فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار قال صلى الله عليه وسلم يجي دكا متمن دا يا girmama Allah madaukaki yace Allahu akbar wa hamidallah ya godewa Allah madaukaki godiya ta baki ko godiya ta aiki wa hallalallaha ya ce la ilaha illallah wa sabbaha allaha ya yi tasbihi ya tsarkakar da Allah maɗaukaki daga dukkan tawaya wa staghfar allaha ya nemi gafarar ubangijin shi wa azala hajaran an tariqin nas ya gusar da wani dutse daga hanyar mutane au shaukatan ko kuma wata kaya au azman ko wani kashi an tariqin nas daga hanyar mutane aw amara bi ma'rufin ko yayi umarni da kyakkyawan aiki aw naha an munkarin ko yayi hani game da mummunan aiki adada 60 wa 300 adadin 360 fa innahu yumsi yawma idhin zai mareta a wannan rana wa kad zahzaha nafsuhu anin nar bayan ya tsamar da kanshi daga wuta ya gusar da kanshi daga wuta nan kaga falala ta Allah maɗaukaki ka yi aiki ɗan kaɗan kuma ya zamanto sakamakon mutum aljanna domin dukkan wanda ya tsira daga wuta to ƙarshen shi aljanna ce sabi'u hadisi na bakwai cikin wannan babi anhu haka nan an samu wannan hadisi daga abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi wanda tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi kala yace man gada ila masjid dukkan wanda ya jijihi ya zuwa masallaci ya yi asubanci zuwa masallaci auraha ko kuma ya mareta zuwa masallaci ya tahi masallaci da marece a addallahu lahu fil jannati nuzulan Allah madaukaki zai mai tanadin masabkin bako a aljanna kayan da abin da zai ci da ɗakin da zai kwanta kullama gada auraha duk lokacin da ya yi jijjihi ko kuma ya mare ta zuwa masallaci muttafaqun alayhi ina wannan zuwa masallaci abu ne wanda yake da falala maimakon mutum ya labe a wurin shagon shi ko ɗakin shi ko gidan shi ya zo masallaci shine mafi alkhairi domin akan shi domin ya samu wannan gajiya ta Allah madaukaki qala an-nuzulu al-qut war-rizq shine abinci da dukkan abin da ya zamanto arziki ne wa ma yuhayya ulidhaif da abinda ake wa bako tanadi abinda ake tanadin shi domin bako na'am asamin hadisi na takwas anhu hallo an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yake cewa ya nisa almuslimat ya ku matan musulmi لا تحقرن جارة لجارتها ولو ب... ولو فرس فرس شاد كد مقبتيا tayi rowa ta ga cewa ko hoto ba wani abu bane ba tawa makwabciyar ta rowa ko da dai na kohoto ne misali a ce ta dafa wani abinci wani nama kuma da kofato a ciki ta ɗauka ta ba da wannan kofatan to kar ta ga wannan ƙasƙanci ne kar ta ganin cewa ba wani abu bane ba a ta ɗauke shi abu ne mai matsayi almuhimmu abin da ake so ta bada ta yi ƙoƙari ta yi kyauta ta yi sadaka ta wa makwabciyarta sadaka ko da dai da kofato ne idan ya zamanto shi ta dawa ko kuma shi ta samu قال قال الجوهري امام الجوهري كيتوا الفرسن من البعير كوهتو دغا راقمي كالحافر من الدابة كما كوهتو نينا دابة misali akuya ko tunkiya ko abun wannan tako na babba na rakumi katon wannan na kasa to shi kuma shi ke matsayin ga kohoto na dabbobi kanana kala wa rubbama ustu'ira fi shaq mai yiwuwar so tari ana ɗaukan ma'anar shi daga wannan kofatar akuya an cirato shi ne daga kofatar akuya hadisi na tara cikin wannan babu ya anhu hallau daga hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ani nabi sallallahu alaihi wa sallama kala manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace al-imanu بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة إيماني ينكي سبعين دا أنكيني كوكما ينكي ستين دا أنكيني فأفضلها قول لا إله إلا الله ما في فيتي ما في ɗaukaka daga cikin imani babban imani shine faɗar da mutum zai ce la ilaha illallah babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah wannan shi ne tsoruruwa imani wa dinaha imatatul adha an tariq kuma mafi kasa kasa karamcin imanin mutum gusar da kazanta daga ko kuma abin da zai cutar da musulmi daga kan hanya wal haya'u shu'batun min al iman ita kuma kunya wani yanki ne na imani la imana liman la haya Allah babu cikakken imani ga wanda baya da kunya فإذا تت... فإن لم تستحي فاصنع ما شئت كما عند ما قال صلى الله عليه وسلم إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما ما شئت إذا يزمن تو متun baya jin kunya to ya aikata abin da yaso nan ba wai ana nahin ya aikata ba a'a tsoratarwa ne min babu at-tahdid kamar ana mai barazana ne kamar gatsi da muke cewa a Hausa in ka isa ika zamana to wannan shine kunya abu ne wanda ya zamanto musulunci yanki ne na musulunci ne yanki ne na imani kuma abin da yake kokarin gushewa a cikin al'ummar musulmi ga mata uwa uba ga kamar ga maza kunya asalinta an santa ga mace amma sai zamanto yanzu agalabin mata na yanzu ba su da kunya ba sa jin kunya su aikata abin da ya zamanto Allah bai yarda da shi ba haka su ma kuma maza sun bi sahunsu قال ف نعم والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه وأن حديث إمام البخاري ده مسلم سكفت دشي بضع من الثلاثة من ثلاثة إلى تسع بضع أنا تيوى دقى أكزوى ترى كنا أنكي بكسر الباء وقد تفتح كيوى با كسر بضع كما wani lokaci ana iya yin ana iya mata fataha wannan qad litaklil ce qad tufta kace bad'u lakin inda kace kuma bud'u to kuma nan kafa ko kuma farji in aka wa aka mishi damma wa shu'batu alqit'a shu'ba kinnan yanki dan guntsiran abu ko kuma yanki abu al-ashir hadisi na goma anhu Allah daga Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhr wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah wanda tsira Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yace bainama rajulun yamshi bi tariq ishtadda alaihi al'atash lokacin da wani mutum iya tahiya kan hanyar shi kishirwa ta yi tsanani a kan shi fa wajada bi'ran fa nazala fiha fa shariba ya ga ya samu wata rijiya ya shiga cikin wannan rijiya ya sha ruwa sun makaraja sannan ya fito daga wannan ruwa yan mamance rijiyoyi na da ba irin rijiyoyi ne namu ba wanda ruwa ya yi nisa a a metar gaba ɗaya gaba biyu kana iya samun ruwa a cikin wannan irin rijiyoyi musamman ma yanayi na madina wurare na ƙasar madina fashari ba wannan mutum ya shiga wannan rijiya ya sha ruwa sun makaraja sannan ya hutu fa'iza kalbun yalhas ya kulu tsara min al'atash sai ga kare iya shasheka iya cin ƙasa wannan mai damshi saboda tsananin kishirwa iya so ya sha ruwa ba dama ya shiga cikin rijiyar wannan faƙalar rajulu sai wannan mutum ya ce laka da balaga hadal kalba min al'atashi hadal kalb min al'atashi lalle wannan kare kishirwa ta kai matsayi ta kai ƙarshe gare shi mithlu alladhi kana qad balaga minni kwatamcin abin da ya kai ga na same shi na tsanan kishirwa fa nazala albira wannan mutum ya shiga cikin wannan dutse cikin wannan rijiya fa mala'a khuffahu ma'an thumma amsaka bi fi sai ya cika khuffin shi da wannan ruwa khuffin shi kuma asalin shi takalmi ne na fata kamar takalmin da mahaya dawaki suke yi wanda ya zama to baya da talon baya da na ƙasa ana sa shi ne saboda kare zahi ko kuma tsananin sanyi to sai zama to kuma da sharaɗin ya huce kwanda ya huce idan su in bai kai idan sau ba a ce mai kufi sai ya shiga ya ciko wannan takalmi na shi na fata ko kufi da ruwa sun ma'amsaka hubi fi sai ya riƙe wannan takalmi na shi da bakin shi domin ba zai iya riƙewa saboda hutuwa wajen daga cikin rijiya sai ya kama wannan kufi da bakin shi hatta raqiya sai da ya hayo ya hutu fasakal kalba ya shayar da wannan kare shakara Allah la Allah madaukaki ya mai godiya fa ghafara la kuma ya gafarta mashi duba ku gani kare ne wannan mutum ya taimaka ya tsamar da shi daga halaka kuma dalilin shi Allah madaukaki ya mai gafara wa ya mai rahma qalu ya rasulallah sabai suka yi mamaki suka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna lana fil baha'im ajra ashe yanzu muna da lada a cikin dabbobi an ce mata bahima saboda batta magana muna da lada idan muka taimakawa dabba muna da lada a game da ita faqala manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa ce fi kulli kabadin ratabin ajr a cikin kowace anta mai rai kenan ana nihin rayayye kowane abu inda iya da rai iya da lumfashi mai gudana to wannan akwai lada a cikin taimaka mashi daga halaka mutafakun alai ku duba ku ga yadda musulunci yake da kahin turawa su yi tunanin yancin dabbobi musulunci yake da yancin dabbobi bal dalilin dabba mutum zai shiga aljanna ba wai ma dabba ba kuma a dabba ma mafi kaskantar dabba kare mutum ya shiga a cikin aljanna shiga aljanna saboda kare qala wa fi riwayati lil bukhari imam al bukhari iya da riwaya fa shakara allah la fa ghafara la Allah ya godiya wannan mutum ya gafarta mishi fa adkhalahu al janna kuma ya shigar da shi aljanna wannan ita ce ziyadar da imam al bukhari ya kawo da motar waya bai zancen an shigar da shi aljanna ba ya Allah dai ya mai godiya ya gafarta mishi da karshe fa adkhalahu al janna Allah ya shigar da shi aljanna fi riwayatin lahum halau suna da wata riwaya daban bainama kalbun yutifu bi rakiyatin lokacin da kare yake kewaya wata rijiya kad kada yaqtuluhu al'atash kidit yayi saura kishirwa ta kashe shi idra'atuhu baghiyun sai ga wata karuwa mizinaciya ta ganshi min bagaya bani isra'il daga cikin karuwan banu isra'il kun sai yau duniya ta lalace abinda ma ya zamanto hakika ne kafirai suna so su kaudar da musulmi daga abinda ya zamanto akwai wani nau'i na tozar taswa yanzu baka cewa karuwa karuwa saboda suna ganin kamar kaci mutuncin ta ne sai dai ka ce mai zaman kanta duk ba ka gani domin an san karuwanci zina ne ko ita kuma zina duk wanda an ce karuwa ba za ka kalle ta da daraja ba ko za ka ce a kaka ce karuwa da dai ka ce da zama kanka inan saboda dukkan wani abin da musulunci ya zo da shi a yi kokari dai a lullube a taushe ka a ka shi na'am na daga cikin wata karuwa daga cikin karuwan banu isra'il sai ta fanaza'at muqaha sai ta hudda takalminta shi kuma mu kuffi ne sai dai wanda yake ana sanya shi a saman kuffi kenan kamar yahi takalmi kuffi kabri yahi shi ma kuffi ne amma sai dai mai kabri ne sai ta hudda wannan wannan takalmi na ta kuffi na'am فنزعت موقها فاستقف له به sai ta shaye ta ɗoko ruwa da wannan kufi nata fasaqathu sai ta shayar da wannan kare fa gufira laha bihi sai aka gafarta mata dalilin wannan kare ko kuma dalilin wannan shayarwa da ta yi qala almuku abinda ake cewa mu alkuf shine kufi sai dai ba kowane irin kufi ba kufi mai kabri wa yutifu yadu shi kuma wannan tafa ko ka ce tafa ya tufu ko tafa ya tifu ko wanne in kai ka samu na daga cikin wannan tawaf ko tawafan nam ko tawfun duka wannan masdar qala yaduru haula rakiyatin iya kewayawa a gehen bakin rijiya wa hiya bi'ru ita ce rijiya qala al-mu'allif rahimahullah al-hadi 'ashar hadisi na goma sha daya anhu har yanzu muna cikin hadisin abu huraira radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi kala yace laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna mazala sallallahu alaihi wasallama yace tabbat naga wani mutum iya jujjuyawa a cikin aljanna fi shajaratin dalilin wata itaciya qata'aha min zarfi min zahri tariq dalilin wata itaciya da ya tare ta a tsakar hanyar mutane kana tutu'udil musulmi wannan itaciya tana cutar da musulmi saboda tana tsakar hanya ya sare wannan hanya saboda ya ba musulmi dama su wuce cikin kwanciyar hankali dalilin haka Allah madaukake ya sanya shi a cikin aljanna yake jujjuyawa fi riwayatin cikin wata riwaya wannan riwaya ce ta Imam Muslim a cikin wata riwaya marra rajulun bi ghusni shajaratin wani mutum ya wuce da wani reshi na itaciya ala zahari tariq a tsakatsakin hanya fa qala wallahi la unahiyanna hadha an almuslimin wallahi sai na gushe na gusar da wannan abu domin musulmi la yu'dhihim domin kai ya cutar da su fa udkhila aljannata Allah ya shigar da wannan mutum aljanna wa fi riwayatin lahumma suna imam bukhari da muslim suna da wata ruwaya daban bai nama rajulun yamshi bi tariq lokacin da wani mutum yake tahiya a cikin hanya waje da gusna shaukin ya sami wata wani reshe na kaya itaciya wadda take da kaya ala tariq absa hanya fa akharahu ya gusar da wannan reshe fa shakara Allah lahu fa ghafara la Allah madaukaki yawa wannan mutum godiya kuma ya gafarta mashi ina ga muna iya tsayawa a kan wannan matashi hadisi na goma sha biyu abinda muka wani daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk